الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha bakwai ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasar na arba'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muhammad ibn isma'il al-bukhari taken karatun da aka fi sani da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ƙarƙashin babu hizzul ilmi sai lokaci ya ƙure mana to shine za mu ainihin tashi akan hadisi na ƙarshe wanda shine hadisi na uku a cikin wannan babu wanda al-Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'il qala haddathani akhi an ibn Abi Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين فأما أحدهما فبسطته وأما الآخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم الله يقرا أبو هريرة يرجع wannan isnadi ya zo da wani abin ƙarin ilimi wanda ƙari ne akan abin da muka sani dangane da malamin imamul bukhari malamin imamul bukhari a cikin hadisi shine al-imamu isma'il ibn abi uwaisin shine Ismailu da muke cewa Ibn Ufti Malikin. To, a yau madadin mu ji ya ce haddasani Malikun, Imamu Malik ya ba mu hadisi sai muka ji ya ce haddasani akhi ɗan uwana ya ba ni hadisi. To, wannan ibhami ne ya saka ya waye ɗan uwan nashi. Ko kun fahimta? Amma Imamul Bukhari ya san ɗan uwan. amma me yasa Imam al-Bukhari ba zai bayyana ba saboda amana ta ilimi haka malamin shi ya gaya mai haka zai idar kenan kai ne yanzu aiki a kanka a cikin ilmin rijal sanin mazajen hadisi ka je ka san wane ne dan uwan Isma'il din shine sai Ibn Hajar yake cewa huwa Abubakar Abdul Hamid sunan shi Abubakar Abdul Hamid ma'ana dukkan su yar uwar Imam Malik ce ta haife su sai dai shi Isma'ilu shi ne ya shahara a kan cewa shi ibn ukhti maliki ne ina fata an gane tare da cewa kaga shi ma abubakar abdulhamid din ya tabbata ibn ukhti malikin dan dan uwan wannan din ne amma sai dai bai shahara da haka ba to shi ne ainihin al-imam al-bukhari yake isma'il ya ba mu hadisin da ya samo daga dan uwan shi abubakar abdulhamid an ibn abi zaid daga ibn abi zaid an sa'id al-maqburi daga al-imam sa'id ابن أبي سعيد المقبري مالا سعيد مقبرتا عن أبي هريرة دقببان صحابي أبو هريرة قال أبو هريرة يتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين na haddace buhu biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ma'anar buhu biyu a zamanin su ba sa rubuta ilimi sai ɗan abin da ba a rasa irin wanda muka tattauna a baya amma abin da abu hurera ke kaddarawa ilimin da na haddato daga manzon Allah da zama za a rubuta shi don haka tattara takaddun ana ɗura su a cikin buhu sai an cika buhu biyu ko kun fahimta jama'a shine abin da yake nufi da wa aini buhu biyu na ilimi na haddato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine kamar da muke bayani akwai wani dattijo ne asalin shi mutumin nan kasar zazzaune mutumin albarkawa ana ce mishi malam jatau na albarka yana wani shiri haka dai shiri ne na entertainment dai haka irin na dan nishadantarwa a gidan rediyon jihar kaduna to ana ce mai malam jatau na albarkawa mai buhunhunan ilimi to kun ga ashe malam jatau buhun ilimi din nan ashe abu hurara ma shi ne fara ambatar buhun ilimi din nan ina fata an gane buhu buhu na ilimi eh fa amma ahaduhuma abu huraira yace daya daga cikin buhunhunan guda biyu da na haddato fa bafastuhu shine na baza shi ga jama'a bassa an gane wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a bazawa shine ya baza abu huraira ya baza wannan ilimin ya karantar mahallin shahid anan shine hafiztu na haddace dama ana magana akan me babu hifzil ilmi sai ce kuma hafiztu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aini to kun ga annan iya wannan da abu huraira yake na haddace buhu biyu na ilimi daga manzon Allah ya amsa babin ko sai kuma ƙarin ilimi to menene bayani dangane da waɗannan buhunhuna guda biyu ɗaya daga ciki abu huraira ya baza ya karantar da mutane wa ammal akharu ɗaya buhun fa abu huraira ya ce falau basastuhu da a ce na baza shi a cikin mutane kamar yadda na baza wancan kuɗi a hazal bul'umu da an yanke wannan makoshin makoshi ko makogwaro shine albul'um yanzu kenan in ka dubi wannan hadisin sai ka ga kama akwai turka-turka tsakanin ƙarshen wannan hadisin da sauran hadisai musamman hadisin farko da abu hurora yake cewa ba dan ayoyi guda biyu a cikin littafin Allah ba da ma ban ba da hadisi ko ɗaya ba kenan ashe abu hurora ya san ayoyin sun hana ɓoye ilimi to me yasa bai ainihin wato bai baza wancan ba to a nan ina so da farko tukuna kai marmaza ka fahimta abu hurera bai ce ya ɓoye ɗaya buhun ba cewa ya bai baza shi ba bai baza shi ba da bambanci da ya ɓoye yadda ya baza sauran a cikin jama'a zai zo rinka sakin su to waɗannan baya sakin su ma'ana sai ko ɗalibai na musamman kun fahimci wannan da kyau kenan ashe har yanzu waccan ayar ko wancan hadisin na farko bai karo da wannan ba lallai abu hurera ya bayyana hatta ɗaya wancan buhun sai dai bai baza shi bane shi kamar yadda ya baza wancan ina fatar mun gane to babban malami ibnu hajar zai mana fassarar wannan hadisi bari mu ji ainihin abin da malamin ya tattauna yace zada fi riwayatil mustamli a cikin riwaya al-imam al-mustamli al-imam al-bukhari kamar yadda muka gaya muku yana karantar da wannan littafi ga dubunnan ɗalibai akwai su al-mustamli abul waqti kushmayhani karimatu manya-manyan ɗaliban shi to a cikin riwayar al'imamul mustamli sai aka ji ƙari ya zo yana cewa ƙala abu abdullahi wannan yana daga cikin fa'idojin da ake samu dangane da in ɗalibai ƙwararru suka zauna gaban malami saboda abin da wani ɗalibin zai rena ya ga ba sai ya rubuta wannan ba wani ɗalibin sai ya rubuta shine sai ka ji a cikin kwafin wannan ɗalibin sai a samu ƙarin da ba za a samu a cikin wani kwafin ba misali muwaffar imamu yahaya ibn yahaya al-laifi da yake shi ya shagaltu da fiqhu ya fi kowa tattara maganganun da imamu maliku yake yi na fiqhu akan muwaffa dan haka duk muwaffar da take duniya ba wadda take da ta'aliqat na ra'ayoyin imam malik akan hadisan muwaffa irin muwaffar yahaya ibn yahaya al-laifi al-andalusi ita ce wannan da take hannunmu ita ce kuma muwaffar da al-imam ibn abdul barri ya dauka yin sharhinta ita ce muwaffar da Imam Suyuti ya sharhinta ita ce muwaffar da Zarqani ya sharhinta hasali ma dai ita ce muwaffar da duk aka fi dogaro a kanta tare da cewa akwai sauran muwaffofi waɗanda suka fi ta hadisai masu yawa amma ita tana hikaito zantuttukan da Imam Malik yake faɗi in ya karanto hadisan waɗanda shi Imam Malik bai rubuta su ba bai rubuta ba bai rubuta muwaffar sai ɗalibai suka karɓa suka kwafe sai aka zo ana cikin karatu sai imam malik sai wani ɗalibi ya ce ala gafata malam to in kaza kaza kaza sai ya haya umar maza sai ya rubuta wannan tambayar da amsar imam malik din sauran ɗalibai ba su damu su rubuta wannan ba to sai muwaffai shi ta zama tana ɗauke da hadisan maliku da kuma ra'ayoyin maliku akan waɗannan hadisan da kuma amsoshin da ake wa imam maliku tambaya yake bayarwa ko kun fahimta jama'a tare da cewa wani abun mamaki daga cikin duk waɗanda suka ruwaito muwaffar wasu malaman ma shi har suna siffanta shi da rauni ma'ana shi ne wanda yake da rashin ƙarfin hadda ma amma sai malamai suka fi tarkizi akan riwayar shi saboda waɗannan fa'idojin da ke ciki to a nan abin da ake cewa al-imam al-bukhari da ya rubuta littafin shi wannan ɗalibin nashi al-mustamli da ya zo daidai wannan wurin Bukhari ya yi wani ta'aliki wanda babu a cikin littafin shi mustamli sai kwafi wannan shi ne sai ibn hajar yake cewa ainihin wato wa fi zada fi riwayatul mustamli qala abu abdullahi a cikin ainihin riwayar al-mustamli ta sahihul bukhari sai aka ga shi ya ce baban abdullahi ya ce sai ibn hajar ya ce ya'anil musannif wato bukhari kenan mawallafin littafin al-imam al-bukhari ya ce al-bul'um me yake nufi da bul'um majrat ta'am wurin da abinci ke wucewa wa huwa bi dammil muwahhada shine wannan ba bul'um a yi mata damma a ce bu bul'um wa kana bi zalika anil qatl me yake nufi da wannan yana nufin kisa abu huraira yana nufin da na baza waɗancan hadisan kamar yadda na baza sauran to da sai an kashe ni to yanzu wannan shine ake kira kuma garibul hadisi kenan shine hadisi ya zo sai zo da wata kalma wadda ita kalmar tun daga furtata da sanin ma'anarta ya yi maka wuya sai ka nemo ma'anarta to nemo ma'anarta da ganowa shi ake kira garibul hadisi babban malamin da ya shahara daga cikin mutaakhirina a cikin littattafan shine al-Imam an-Nawawi cikin Riyadus Salihin gana karanta Riyadus Salihin Nawawi ya kawo hadisai sai ga kalmomin yana bi yana babbatse maka su ya ce maka kalma kaza za a karanta ta ne bitahtiya da mai digo daya a ƙasa muwahhada ita ce ba sai ce bil muwahhada mai digo daya a sama sai maka dalla dalla ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza fa'idar wannan shine inda an ce maka wuri kaza a yi mishi fataha to idan ba ce in a wani bugun ta juye ta zama min guda kuma fa don hakan aka ce muhada din sai a ce fauqiya ta sama min guda kenan ko tahtiya ta ƙasa ke sa riyadu salihi na jama'a littafi ne da yake buƙatar a zauna a karanta shi a fahimci ɗimbin ilimin da ke cikin shi Allah ya albarkaci imamun nawawi jama'a ku dubi wani mamakin Allah duk littattafan da ya amfani da su a cikin riyadu salihin littattafan aro ne nawawi bai mallaki bukhari muslim muwatta bai da komai fakiri ne sai je ya aro su sadda ya zama malami ya ci aiki ya hidima sai da ya kusa rasuwa sai ya ɗiba sai ya mayar da su kuma duka duka rayuwar shekara arba'in da biyar a duniya amma sai Allah ya zuba wa shekarun albarka kamar ya shekara ɗari hudu da hamsin al'imamun nawawi kenan shine makarantar da al'imamun nawawi ya gina ya raya har yanzu tana nan a duniya yau wata uku da suka wuce suka kaddamar da ita ma akan intanet ita ce darul hadisil ashrafiya a dimashq sham darul hadisil ashrafiya kwarai da gaske Allah ya taimake mu. To, wa fi riwayatil Ismaili a cikin riwayar al'imamul Ismaili kuma ta sahihul Bukhari sai ce laƙuti a haza da an yanke wannan ya'ani ra'asuhu sai ya ainihin yi nuni zuwa ga kanshi. Kun ga riwaya da makaranta mai ta ce laƙuti a hazal bul'um ta bayyana abin da ba a yanke ko? To, amma a cikin riwayar Ismaili sai kawai ce laƙuɗi a haza da an yanke wannan sai nuni zuwa ga kanshi shi abu huraira ya ni rasu to menene ma'anar wannan hadisin babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wa hamala al-ulama'u al-wi'a alladhi lam yabussahu ala al-ahadith allati fiha tabyinu asami umara su'i malamai suka ce hadisan nan da abu huraira bai baza su ba kar ku ce waɗanda ya ɓoye don kuskuren da yake faruwa jama'a kullum a wajen ruwaito magana ita ce mutum ya faɗa maka magana sai ka je ba da ita da ma'ana ba da magana da ma'ana bai halatta ba sai ga wanda ya ƙware da harsunan guda biyu domin abu hurera ya ce bai baza ba in ka je ka ce abu hurera ya ɓoye ya ce bai baza ba bai baza ba daban da ya ɓoye to waɗannan hadisai ne waɗanda abu huraira bai baza su a cikin jama'a ba malamai suka ce su ne hadisan da annabi ya fito ƙarara ya bayyana sunayen miyagun sarakuna waɗanda za a yi nan gaba wa ahwalihim da kuma munanan halayensu wa zamanihim da zamunnansu to sai abu huraira waɗannan hadisan sai baya fitowa yana faɗin su ƙarara a cikin jama'a wa kad kana abu huraira yukanni an ba'dha an ba'dihi wala yusarrihu bihi khawfan an nafsihi minhu Abu Huraira wani lokacin sai yakan ainihin yi kinaya da irin waɗannan hadisai amma baya fitowa ƙarara ya faɗi me yasa saboda yana jiyewa kanshi tsoron miyagun sarakuna waɗanda a lokacin suna da shauka suna da ƙarfin su kashe wani su yanka wani su yi wani kaza su yi wani kaza to abu hurara kuma ya ga ba shi da ƙarfin da zai iya tunkara su na haka in ya zo irin waɗannan hadisan tun da ya san su in ya zo sai ya rinka yarfin magana da su kun gane yarfi dai da hausa ko yarfi shine sakin magana gefe guda shine abin da bahaushe yake kira zagin kasuwa ce to oho dai oho dai mu dai gidan ba wanda ya taba satar bunsuru to wai yana nufin kai abokin faɗa an samu kanin babanka ya taba satar bunsuru a ƙauye to amma kaga bai fito ya faɗa ba to shine yarfi yarfin magana jefar da magana to shine sai abu huraira ka kauli yakan ce a'udhu billahi min ra'asi sittina Allah kada ya kai ni shekara ta sittin kada Allah ya kai ni Allah ya tsare ni daga kaiwa shekara sittin kada Allah ya nuna min shekara ta sittin wato shekara ta sittin bayan hijira wa imarati sibiyan kada Allah ya nuna min sarautar yara yan bana bakwai to me yake nufi da waɗannan abubuwa guda biyu da yake yarfarwa yushiru ila khilafati yazid ibn muawiya yana nuni ne zuwa ga khalifanci ko sarautar yazidu dan muawiya to yazidu yaro ne karami kuma baban shi da ya tashi mutuwa kamar yadda muka faɗi jiya muawiya kawai sai bai bar abin ya taho a yadda sunnan khalifanci ta taho ba a bari bayan mutuwar khalifa sai shi khalifa ya bari al'umma su dubi menene ya fi dacewa gare su in kuma har za a ayyana ɗin to ba wai in ayyana ɗana ba tare da na san wauta da rashin cancanta da ke tattare da ɗana a in ma zan ayyana ɗin sai in dubi a cikin jama'ar da su aka shawo wannan wahalar tafiya da su waye ya ƙware ya iya wanda ba zai ci amanar tafiyar ba shi yasa ai kun ga sayyidina abubakrin lokacin da ya zo rasuwa a na umar ko a Uthman da ya zo rasuwa bari ne kalba za mu tantance abin da ya zo rasuwa sai aka ce mishi ba zai naɗa khalifa a bayan shi ba don ai maganin rikici sai ce to in har na naɗa ƙarara na ce wani ban yi kuskure ba domin na yi koyi da wanda ya gabace ni wa yake ishara yana ishara zuwa ga Umar Umar da ya zo rasuwa ƙarara sai ce in ya rasu to ga wanda ainihin a'a abubakar ne abubakar ne ina fata an gane abubakar ne inna inna yi istikhlafi wato inna nada inna nada na ce ne to na yi koyi da wanda ya fi ni in kuma na bar abin a zaɓi wanda ya cancanta nan ma na yi koyi da wanda ya fi ni a zahirin wannan kalma umar ne yake faɗinta don haka da ya tashi sai naɗa al'amarin sai naɗa kwamiti na mutum shida to a cikin wannan kwamiti na mutum shida akwai sayyidina usman akwai sayyidina ali akwai falha dan ubaidullahi da makamantansu shine zaɓe ya faɗa kan sayyidina usman to menene umar yake nufi da wannan kalmar in na naɗa na yi koyi da wanda ya fi ni domin abubakar da ya tashi rasuwa kai tsaye sai ce in na mutu umar ne ya cancanta ya zama khalifa to mahallin shahid kenan kaga anan saboda dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khalifanci quraishawa ne za su yi abinda annabi ya ce kenan khalifanci quraishawa ne za su yi al'a'immatu min quraish to annabi ba quraishi ne sallallahu alaihi wa sallam abubakar ba quraishi ne Umaru ba ƙuraishe ne don haka yanzu idan har abubakar ya ce Umar yi khalifanci bai saba wacce magana ba to amma da abubakar da Umar ba dangi ba ne kuma a cikin ƙuraishawan kamar yadda da abubakar da Umar da Usmanu da annabi a cikin ƙuraishawan kuma ba dangi ba ne kamar ka ce hausawa sai ka ce ba sakwace ba katsine ba zazzagi ba kano kaga hausawa ne a harshen hausa amma in ka dawo yanki kuma fa to ba su da dangantakar yanki kuma ko kun fahimta misali annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashime ne abubakar fa taimi ne Umar fa adawi ne Usman fa amawi ne ko kun fahimta jama'a don haka yace in na ce wani to na yi koyi da wanda ya fi ni shine abubakar ya ce wane ya cancanta to kun ga mahallin shahid kenan ya halatta khalifa da zai rasu ya ayyana wani amma wanin da zai ayyana ba a bisa gado ba wannan shine matsalar da ake ishara zuwa ga naɗin yazid ya zo ne a bisa gado kuma shi bai cancanta ba domin in ma tabi'ai za a mai da khalifancin wanda akwai sahabbai da yawa a lokacin ƙuraishawa in ma ga hannun tabi'ai za a mayar akwai waɗanda yake salihai ne ba su da matsala ko kaɗan daga cikin ainihin tabi'ai ɗin ƙuraishawa ko kun fahimta ina son ne in fitar da mu daga me yasa abu huraira yake cewa Allah ya raba ni da kaiwa shekara ta sittin bayan hijira kuma kada Allah ya nuna mini mulkin yara aka ce yana ishara ne zuwa ga mulkin yazid to banda wannan ƙuruciyar da abu huraira yake gani tattare da yazid wanda yake sayyidina umar ai yayi isharar wannan magana a cikin hadisin shi wanda al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda suka ruwaito sadda ainihin aka ce sai ya zaɓi ɗan shi abdullahi ɗan umar ya ce in ɗauki khalifancin musulmi in ba yaro wanda yake bai da cancantar ya ya saki matar shi sakin aure ma bai iya ba yana sakin mace tana haila shi za a ɗauki al'amarin musulmi a ɗauka a ba ko kun fahimta jama'a a musulunci kenan ya halatta khalifa na musulunci ya zaɓuwa ne a matsayin khalifa bayan shi amma zaɓen a bisa dacewar shi wannan da za a zaɓa ba kawai ya ce ina mutu ɗana ne zai hau ba kun ji abin da ya sa sahabbai da yawa suka kyamaci khalifancin ainihin yazid kamar suwa kamar abdullahi ibn zubair kamar husaini dan aliyu dan abu talib kyamatar da suka yi na wannan khalifancin yazid din ba kyama ce ta son zuciya ba ba kuma ta kabilanci ba ce ku fahimci wannan kyama ce ta rashin cancanta shi ko kun fahimta to amma da yake suna kan sunna ne ba khawarijawa ba ne da khawarijawa ne da suka kyamata suka ƙi mubaya'a sai kuma su je su ware su koma bayan gari sai su haɗa yaƙi da gwamnati amma sai suka ce ba za su yi mubaya'a ba to za su yi strike za su yi tawaye za a yi bala'i za a'a sai suka yi zaman suka ja baki suka yi shiru samu kasusuwan da muka yi jiya muka sa musu munafunci dodo ne za ka samu gamsassun bayanai da muka yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala wannan shi yasa sayyidina Abu Huraira yake cewa Allah ya tsare ni daga kaiwa shekara ta 60 ita ce shekarar da Muawiya ya rasu kuma aka nada Yazidu sannan kuma Allah ya raba ni da ganin mulkin yara yana nuni zuwa ga mulkin Yazidu ainihin dan Muawiya sai ya ce li'annaha kanat sanata 60 min al-hijra domin a shekara ta 60 bayan hijira aka ainihin yi nadin wannan khalifanci to me yasa muke cewa khalifanci kenan mu ma mun yadda da ainihin abin da ya faru daga sayyidina mu'awiya mun yadda da abubuwan da yazidu ya aikata kenan waɗanda yake da ijma'in malaman tarihi sun tabbatar da cewa ya aikata abubuwa da yawa waɗanda ba daidai ba ba don mun yadda da wannan abubuwan ba sai dai kiran wannan khalifanci khalifanci kira ne na diplomasiya kira ne na diplomasiya kamar yanzu sarakunan ƙasar hausa muke iya cewa amiru kaza amiru kaza ma'ana yanzu in mun kira su da amir mun yarda da cewa umara'u ne na ɗan fodiyo kenan domin ɗan fodiyo ne ya naɗa musu umara'u amiru zakzak amiru sokoto amiru katsina amiru kano kenan mun amince kenan ɗari bisa ɗari a'a kira ne na diplomasiya tare da cewa ka san wani murɗa zaɓe ya yi ya zama gwamna eh amma in ka tashi za ka yi adresin ɗin shi ya za ka ce sai ka ce gwamna don abu ne da ba za ka iya inkarin hakika ce ta faru ba ko kun fahimta jama'a saboda haka malamai da dama da suke kiran zamanin yazidu da cewa khalifanci to hakikanin al'amari ba don sun yi muwafaka da wannan abun ba don khalifanci khalifanci ne me yake nufi da khalifanci shine shugabanci lalla ya shugabanci jama'a ko ma yaya shugabancin ya faru to in ka ce ba khalifanci bane sai a ce menene in ka ce imara sarauta sai a ce to ka yadda dai har yanzu kenan ya sarauci jama'a duk yadda ka gudu sai ka faɗa wani ramin don haka kiran abin kira ne na diplomasiya ko kun fahimta jama'a kira ne na diplomasiya amma hakikatan ba dan an wafaka da waɗannan barna abubuwa ba ina mafita game da sahabbai irin su abdullahi dan umar su kuma da suka yi mubaya'a ga yazid su ma sun amince da waɗannan abubuwa da irin su anas dan malik a'a su kuma a lokacin sun ji tsoron me zai biyo baya don haka sai suka yi mujamala gade mubaya'a sun yi amma sai suka koma suka janye hannunsu ba ruwansu su yanzu sarki ba zai tuhunce su cewa sun ƙi mubaya'a ba amma kuma sun ƙi participating akan duk abin da aka san suna shiga na harkar gwamnatocin da suka gabata kenan sun yi wannan ne don me don tsare kansu da kuma zaunar da kansu lafiya ko kun fahimta jama'a to kullum aka zo wannan wuri mas'alar tana zama kamar mai rudani game da ɗaliban ahlus sunna waɗanda a yau ake ce musu ai ba a tawaye a cikin sunna ga shugabanni sai ce to ba a tawaye yaya Husaini yayi yaya ainihin Abdullahi ibn Zubair yayi don a cikin aqidar sunna ana cewa ba a tawaye ga shugabanni azzalimai sai a ce musu a'a su su Husaini ba tawaye suka yi ba amma ba su mubaya'a bane sun koma sun zama 'yan ba ruwanmu ne kenan ba dan mutanen kufa suka matsa Husaini ya zo za su yi mishi mubaya'a ba Husaini zai zauna ba ruwan shi ba zai je naɗa kan shi ba ba dan mutanen makka suka ce Abdullahi dan Zubair sun zaɓe shi ya zama khalifa ba shi ma zaman shi zai yi kenan kenan ashe matsayin da mu salafiya muke ɗauka kenan a irin waɗannan gwamnatocin yanzu mu dai ba za mu fito mu ce za mu ainihin yi fada mai fito na fito a yi buga in buga da wata gwamnati ba amma kuma ba za mu je mu mubaya a cewa mun yi mubaya a kan duk abubuwan da ake na shugabanci mun karba wannan shugabanci ne na musulunci ba ba mu taɓa yin irin wannan ba kuma ba za mu ga irin waɗannan gwamnatocin ba amma kuma ba za mu fito mu ce bari mu strike ba bari mu kaza bari mu kaza bari mu kaza ko kun fahimci yadda matsalar take jama'a to abin da yake faruwa yanzu shine sai akan samu matasa wasu sai su rude game da janibin biyu wasu sai su ce to ai tunda su Husaini sun yi tawaye dan haka su ma yanzu sai su tawaye sai su ja baya sai ai ta yaki da su sai mu ce a kun saba manhajin salaf su Husaini ba tawaye suka yi ba to kuma sai wasu kuma sai su ce to ai su Anas da su Abdullahi dan Umar su kuma sun yi mubaya'a an tafi tare da su sai a ce kuma kun yi kuskure su ma sun yi ne dan su tsare jinin su kawai sai suka koma suka zauna lafiya ashe su ma ba su yarda da abin ba don haka da aka kawo kan sayidina husaini Allah ya ƙara mishi yarda a gaban yazidu aka sa tsinke ko ice haka ana buɗe bakin shi haka sai zama wushiriyar shi sai yazidu ya duba yake dubi wani irin fafarandan haƙori ma da yake da shi anas ɗan malik nan take ce ƙarya kake yi wushiriyar kakan shi ce ya gada ko kun fahimta yawwa ma'ana wuri ya wuri ba za su yarda a ci mutuncin manzon Allah ta hanyar jikokin shi ba amma dai wannan abu da aka yi a tafi an yi zalunci amma in kuma abu zai kai da wulakanci to kuma ashe kenan kaga da ana damawa da su sai su ce haka abin yake ranka ya dade amma tashi ya ce ƙarya kake yi haka ya kare tashi ya ce ƙarya kake yi wushiriyar kakan shi ce ya gada ita ko wushiriya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ado ce tana daga cikin abubuwan da malamai suke ware babi sai ka zo nan cikin sahihul bukhari zaka ji an ce babin wushiryar manzan Allah saniyat rasulullah babu saniyat rasulullah wushiryar manzan Allah ma ya take dan ita wushiryar ado ce ta zama gare shi sallallahu alaihi wa alihi to Husaini ya gaji wannan wushiryar amma sai Yazid ya zo yana son ya izgilanci cewa dubi tsakanin haƙoran shi na gaba dubi wata fafaranda dubi wani rami shine ana sai tashi ya karyata shi to irin matsayi to mu matsayin da muka ɗauka sai ya zama matsayin ba irin na su Anas bane domin mu yanzu ba gwamnatin da za ta zo ta tasake mu ta ce dole a zo sai mun yi mu baya'a na haka ba za mu yi ba haka ne yawa kun ga matsayin ba irin na Anas bane mu ba mu cikin tsoro irin wanda suke ciki sannan kuma matsayin ba irin na waɗanda za a ce to a tashi ai tawaye bane kenan yanzu mu matsayinmu ya fi kama da matsayin su Husaini da matsayin su abdullahi ibn zubair magana ce fa nake yi ina ma'anar wannan kenan ran da duk muka samu ikon mu karɓi mulki za mu karɓa ko ba za mu karɓa ba za mu karɓa yawa don kai ku ɗauka ko za mu zauna ne a masallaci mai ta ƙala haddasana ƙala haddasana su kuma suna abin nan a'a shine abin da sayyidina Hussein yayi shine abin da su ainihin Abdullahi dan Zubair suka yi sai suka ja hannunsu ba ruwan su mubaya'ar ma ba za su yi ba dan in kai mubaya'a to warware ta kuma bala'i ne to ba za su yi ba dan haka sai suka tsaya neutral su ba talakawa ba su ba masu mulki ba don talaka shine wanda ya mubaya'a mai mulki shine wanda aka naɗa aka yi wa mubaya'a to su ba a yi musu mubaya'a ba su ba su ba to kenan yanzu duk sa'ad da muka samu ikon mulki ya zo hannunmu za mu karɓa domin Allah cewa yake allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur kenan ashe yana daga cikin kuskure wasu su ɗauka cewa wai mu masu da'awa wai mu masu malamai wai mu salafiya wai mu kaza wai ba ruwanmu da mulki a'a in muka samu zami amma menene manufar da zami aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur za mu tsaye da sallah ne mu tabbatar da zakka a hana munana na ayyuka a kuma tabbatar da ayyuka na gari shine manufar samun mulki saɓanin manufar samun mulki ga ulama juri ulama uljuri ko kuma umara uljuri sarakuna ko malaman zalunci su in sun samu suna tattara dukiya ne don haka ka karanta littafin usulun siyasa na malam muhammadu bello ai kaga abdullahi fodiyo malami ne bello malami ne lokacin da shehu Usman ya rasu wanda shine amirul mu'minin me ya faru abdullahi yana gwandu aka gayo mishi sai ya taso tun da la'asar ya taho kafin ya zo sun yi jana'izar shehu to a cikin kingmakers ma'ana masu ikon nada sarki ko sai zan akwai kuma waɗanda ba su son abdullahi ya kai ga kujerar sai aka buga in aka bari gari ya waye abdullahi ya iso kenan to tabbas ba wanda ya cancanta ya zama khalifa na ainihin shehu wato magajin shehu akan wannan kujera sai shi a bisa cancanta ba a bisa dangantaka ta jini ba a bisa cancanta dan hakikanin al'amari abdullahi fudu ya fi shehu usmani ilimi to amma me ya faru sai aka bi tsakar dare sai aka matsa lallai sai a zaɓi shugaba su waɗannan da ba su son ainihin abdullahi ya iso zo ya samu sai suka matsa da cewa yaushe za mu kwana ba mu da amiru kaga sai suka ɗauko kalimatu haƙƙin aradu biha shay'an ina fata an gane dan haka nan da nan kawai sai suka zaɓi bello to sai zama bello da suka zaɓa ba su kuskure ba don ya cancanta shi ma domin mahaifin shi da kanshi ya daɗe yana ce mishi a duk cikin ‘ya'yana babu wanda nake ga ya dace da shugabanci irinka yake saboda na ga kana da tajallud ka san kana da yara wani abin da ya faru zai zo da yo Allah to wannan wannan ba ka gida ya mutu to amma sai ga wani ya bushe shi ya kame kamar ba abin da ya faru to wannan shine magaji to balla haka yake kuma shehu ya haife shi a lokacin da suka kulla wani kasur gumin yaƙi ana haihuwar shi shine yana da ɗa Muhammad amma wancan Muhammad din shehu yace sai garago ne dan shi na fari Muhammad Muhammad Sambo ya sa mai sunan kawun shi ne wani wan uwar shi da ya karatu wurin shi inda yake cewa Muhammad Sambo zu ilmin wa khali wa qad humidat shama'iluhu qadiman kaza kaza shehu yake yaban shi da shi da abin to ya sa mishi ɗa Muhammad amma sai daga baya aka zo aka haifi Bello ana cikin gumurzu shine sai sa da ya sa mai Muhammad sai ce wa haza Muhammad Ballawa wannan Muhammad ne Nasiru ma'ana Ballawa da fullanci ma'ana Nasiru ma'ana wannan Muhammadin ya zo ya taimake ni ne to haka ku al'amarin ya faru ya taimaki shehu da alƙalamin shi da kansakalin shi don haka aka zaɓe shi shehu abdullahi yana isowa da safe ya iso sokoto aka yi sallah asuba sai aka gaya mishi cewa a tsakar dare jiya mun ga rashin dacewar a kwana ba amiru don haka mun naɗa amirul mu'minin shine muhammadu bello muhammadu bello yana zaune a wurin da ya yi wa mutane limancin sallah asuba zai taso ya zo ya gaida baffan shi kanin uban shi kenan kuma malamin shi sai shi abdullahi ya ce mishi a zauna yanzu kai ne amirin mu kai ne shugaban mu kai za mu zo mu gaisar kun ji siffa ta salafiyanci kenan mutanen kirki ina fata an gane to Allah ya taimaka don haka jama'a kun ji wastajaba Allahu du'a abi huraira famata qablaha bi sanatin sai Allah ya amshi addu'a Abu Huraira sai Abu Huraira ya rasu hijira na da shekara hamsin da tara kafin ta sittin ɗin ta cika sai Allah ya amshi addu'a shi kun ga hazihi man qibali Abu Huraira na fata an gane eh haka yana daga cikin salaf da kuma salafiya suke roƙon kada Allah ya nuna musu mulkin azzalumai haka aka samu jikokin ɗan fodiyo da suka ji labarin turawa sun kusa isowa sai suka rinka addu'a akan kada Allah ya haɗa su da waɗannan mutane da aka ce suna cin kwai bakin su na tiriri haka suke faɗi suna cin kwai bakin su na tiriri sai ka karanta littafin Dr. Abubakar Imam sannan za ga fassara wannan magana menene ma'ana tura na cin kwai bakin su na tiriri mu ci gaba ba abin da ya dame mu kenan ba amma a shahid shine wato in ka hasaso wani lokaci zai zo na zalunci wanda zaluncin ƙarshen ta in yi zalunci zai kai gare ka sai kai addu'a Allah ya ɗauki ranka kafin wannan lokaci shine Abu Huraira yake cewa a'udhu billahi min ra'si sittina Allah kada ka kai ni shekara ta sittin wa imarati sibyan Allah ka kai ni lokacin da yara za su yi mulki ina fata an gane shine sai rasu kafin wannan lokaci da shekara ɗaya sai malam ya ce وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى akwai wani littafi a cikin wannan littafi na sahihul bukhari da imam bukhari ya sa mishi kitabul fitan matattarin fitintunu waɗanda za su taru ainihin a ƙarshen duniya to bayanai zai zo a nan gaba in Allah so qala ibn munir al imam ibn munir yace ja'ala al batiniyatu hadha al haditha zari'atan ila tashihi batilihim حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا akwai wasu mutane daga cikin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa waɗanda su shi'ancin nasu da ɗariƙancin nasu ya wuce na kowa ma daga cikin jama'arsu ya kai ga suke cewa shari'a tana da fuska biyu akwai zahiri akwai batsini menene zahiri suka ce su ne sallah azumi zakka hajji sai suka ce wanda yake gama garin musulmi suke aikatawa to menene batini suka ce su ne wasu ibadoji waɗanda ibadoji ne a haƙiƙani amma a zahiri in ka dube su fa sai kuma ka ga saɓon Allah ne sai suka ce to wannan shine asalin kuma addini wannan su ake kira 'yan batiniya su ne za ka ji sun ce wali ya fi annabi shine sai ka karanta littafin Abdulwahabi Sha'arani wanda yana da wannan aƙida littafin shi mai suna Tabaqatul Kubra a ciki ne zaka ga inda yace ga wani babban shehi sahibul ma'arifa masanin Allah wata rana ya hau kan mimbari zai hudu ba ranar juma'a sai ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam sai jama'a suka ce kafara ya kafirta ya kafirta me wannan magana take nufi a wurin batsiniya wai in suka tashi ta'awili sai su ce ai abin da yake nufi yana faɗin yadda mutane suke ne mutane ai ba wani abu da suke bautawa sai iblis don haka yace wai ashhadu Allah ilaha lakum illa iblisa haƙiƙanin al'amari barin fito muku da wannan aƙidar ita ce aƙidar ɗahir bauchi mu da muka san ɗahir boci hakikatan kunhan wa kunhan lalle wannan ita ce aƙidar shi don yana kare waɗannan irin abubuwan su ne alghazatu sufiya maganganu da shehunnan ɗariƙa suke waɗanda sai ka ji su a burkice sai ce ai kai ba za ka san su ba tun da kai ba ɗan ɗariƙa ba ne to kuma ɗariƙan nan ya ce ba ba ita ce asalin addini ba to amma kuma sai zama an gina wa al'ummar duniya addini a kanta to wani irin eh, faɗi tashi ne wannan misali wata ran yana cikin tafsirin shi sai ya ce ai ana cikin tafiya wata ran sai wani sufi sai ya tsalle sai ya dira akan wani wuri haka da ya dira sai ce na hau kan Allahnku sai suka kashe shi da suka kashe shi suka ce yayi ridda sai aka daga aka ga me ke wurin sai aka ga ashe kuɗi ne na'am wato saboda mutane na bautawa kuɗi sai wannan shehi ya dura akan kuɗi ya ce Allahnku amma wannan abin wani abu ne wanda yake in ka kawo shi a cikin musulmi za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya ba kenan ashe lafuzzan duk da za su haddasar da rashin fahimtar ka sai bayan an kashe ka sannan a zuwa fahimta bai kamata ka yi su ba ko kun fahimta to waɗannan su ne 'yan batsiniya ka karanta tafsirin Qurtubi a ƙarƙashin ayar nan da take magana dangane da kissa annabi Khadir da Musa wanda za mu zo mu samu a nan sai da al-Imam al-Qurtubi ya kawo su yace to da haduwar malamai duk mutumin da aka same shi da wannan aqida yanka shi ake yi ai a ƙarƙashin wannan aqidar ce ta Dahir Bauchi ya fassara garwa ruwa da kwalbar turare batiniyanci ne in ba kai karatu akan firakul alfirak wal milal wan nihal ba ba za ka iya gane wasu abubuwa na mutanen nan ba sun shiga cikin mugayen aƙidu sun yi zurfi to akwai yan ɗariƙu masu wannan aƙida ta batiniya akwai kuma yan shi'a masu wannan aƙida ta batiniya to sai wasu daga cikin su sai suka yi hujja da wannan hadisi na Abu Huraira akan cewa to ashe wannan hadisi ma ya tabbatar da cewa kenan shari'a tana da zahiri tana da kuma batini domin ne abin da suke cewa abu huraira ya bayyana hadisan da suka zo na zahirin shari'a su ne mutane suke tarwaitowa daga abu huraira suna bautawa Allah to abu huraira kuma yana da hadisai na baɗini waɗanda annabi ya gaya mai su ne bai gaya wa jama'a ba don in ya faɗe su za a yanka shi kamar yadda aka kashe wancan sufi da yadda na kan kuɗi ko kun fahimta da to shine Allah ya kiyaye sai yake cewa wa zalikal batinu yace to wannan batini da su masu aqidar dariqa da masu aqidar shi'a suke da'awa inna ma hasiluhu al inhilalu min ad-din haqiqanin shi kawai fita ce daga addini ibn al-arabi a ibn arabi ai wannan aqida yake da ita wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati irin wannan aqida yake da ita domin ma'ana suna inganta su ce ai wahadatul adiyan addini duk ɗaya ne ibnu arabi a cikin littafin shi fususul hikam me yake cewa cewa ike yi ai a duniya ba a taɓa samun mutumin da ya fi kowa kyakkyawan tauhidi irin fir'auna ba saboda dama aƙidar wahadatul wujud ita ce ka yadda komi Allah ne komi Allah su ne za ga sun cika masallaci suna kai ma Allah ni ma Allah shi ma Allah ita ma Allah ku ma Allah su ma Allah mu ma Allah su ma to waɗannan su ne ƴan wahadatul wujud komi Allah in kuka shi wancan tsoho da nake ishara ɗazu ai ya daɗe yana misali da akwatuna cewa an kai tafiya ka da akwatuna aka rubuta sunanka in aka dafa nan wannan waye sai ce dahir wannan waye sai ce kaga duk akwatunan nan dahir ne shine wahadatul wujud kenan wai ai komi Allah ne kowa ma Allah ne wannan aƙidar aƙidar kafirci ce ku karanta littafin ashifa Allah ɗaya ne wa ma min ilahun wa ma min ilahin illa ilahu wahid Allah guda ɗaya ne to wannan aƙidar da suka ɗauka jama'a ba komi ba ce fita ce daga ainihin addinin musulunci to a ƙarƙashinta ne sai ibnu arabi ya ce to tun da yadda komi Allah shine tsantsar tauhidi to fir'auna da ya gano komi Allah ne sai naɗa kanshi shine rabbu al'a'ala yace dan haka fir'auna ya fi kowa da yace ana rabbukum al'a'ala kowa ubangiji ne amma shi fir'auna da ya gano sirrin ma sai yace to shine ma supreme shine na sama sakamakon wannan sai yace Allah ya ɗauki fir'auna cikin tsantsar imani da aƙida ta gari jama'a me zai sa ka rinka kawo kalmomin da yake koda a cikin gidanku ne za su hana zaman lafiya kuma sai ka ce wai kullum ba a fahimce ka ba sannan kai kuma baka da wani dictionary da ka rubuta mutane da za su rinka koma suna gane me kake nufi likitocin duniya da suka ɗibi turanci suka hargitsa shi suka mai da shi wasu abubuwa sai suka yi maza suka yi me suka yi dictionary cewa in mun faɗi kaza kun ruɗe to ku tafi dictionary mu ku gane me muke nufi sai aka zauna lafiya da haka likitan ya zo yanzu yana turanci nan duk sai rikita mu wata kalman ya faɗe ta sai ga tana da harafi goma sha biyar a cikinta mai yiwa ma sai kayi minti talatin kana koyon ya za ka faɗe ta ba ta a duk wani dictionary na duniya amma sai ka tafi dictionary na medicine sai ka same ta in ka tafi injiniyoyi haka in ka tafi lauyoyi haka kenan su ma da sai su yi wanda kuma ba a bukata tunda me yasa mutum zai zauna baya sallah in ya zauna baya sallah sai ce ai shi yana aiki da batsinin shari'a ne kai kuma kana aiki da zahiri ne mecece sallah sai ce ai a haƙiƙa sallah ita ce sallah da ka sani ruku'u da sujuda da tahiya da sallama to amma mecece sallah a wurin mu masu baɗiniyanci hadda suke cewa sai ce addu'a don haka babu wata sallah mecece hajji ziyarar kabarin waliyai menene azumi shine rashin maganganun banza ba wata ibada ta yunwa wannan ibada ta yunwa sai su ce ku ne kuke yin ta awam shine al-imam al-qurtubi ya bada labari a cikin tafsirin cikin suratul kahfi yace wanda duk aka samu da wannan aƙidar ya ce to ana bashi inda rana ne zuwa ƙarshen rana ta faɗi rana ta faɗi bai dawo musulunci ba za a yanka shi inda daddare ne zuwa lokacin da alfijir zai fito in ba haka ba za a yanka shi babu wani zahiri da baɗini na shari'a jama'a shari'a fuska ɗaya take da shi shine annabi ya yi hajji ko bai hajji ba to yanzu sai ka zo ka ce babu hajji me ake nufi ziyarar kabarin waliyai kenan ka ce azumi babu wata ibada da za a yi yunwa ka ce babu wata ibadar ruku'u da sujuda ka ce babu wata zakka a ɗibi dukiya a ba wani menene tsarkin zuciya kawai ake nufi don haka sai suka waye gari jama'a mu da muka zauna a kano a inda wannan muguwar aƙida teka tutu in ba dan Allah ya turo sunna cikin kano ba jama'a wallahi akwai mutanen da da har nuna su ake ba sa sallah kuma ana alfahari a ce ka gan shi wannan yayi usuli su baya aiki da shari'a amma yana aiki da haƙiƙa ne jama'a waɗannan abubuwan wallahi tallahi wajibi ne in ana son haɗin kan musulmi sai an bayyana su don musulmi su guje su a dawo a haɗa kai a bisa abin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa mutanen da suka ɗauko wannan tafarkin jama'a su ne za ku ga ba ruwansu da manzo Allah ba ruwansu da sahabbai domin manzo Allah shine kwatance don Allah cewa yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda duk yake da hankali duk wanda ke fatan ya haɗu da Allah lami lafiya wanda ke fatan ya samu kyakkyawan masauki a lahira wanda duk yake zikiri tsakanin shi da Allah to ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma su sai suka aje manzon Allah gefe guda sai suka ɗibo irin waɗannan ainihin ƴan ƙwayen shehunnai sai kaga a ga wani mahaukaci haka sai a ce wai wannan kai ka sani ko wani tabarruki yake da shi sai ga sun tafi suna ta wasu abubuwa ka dai karanta littafin sha'arani wannan tabaqatul kubra da haka jama'a shari'a kaifi ɗaya take da shi shine tauhidi sallah azumi zakka hajji dole ne kowa ya wannan wanda da ya ce shi an ɗauke mai saboda ya kai wani matsayi to matsayin da ya kai sunan shi matsayi na iblis tantaka ma'ana ya zama iblis ba ɗauke mishi aka bi shi ya ɗauke wa kanshi amma ba wani mutum da zai ce an ɗauke mishi sallah saboda shi ya isa jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma gashi ibnu hajar ne fa yake wannan bayani yau wannan littafi wajen shekara 600 da rubuta shi yake cewa lallai wannan aƙida ba komi ba ce kawai inna ma hasiluhu al-inhilalu min addini fita ce kawai daga addini da wayau mutum ya daina addinin musulunci amma ya ta cin moran musulmi a Kano sai ka je ka samu mutum irin wannan ya fi shekara talatin ya daina sallah ya daina azumi sai ga ya sawo riga ya shafe ta da ainihin wato rini ya zo tuku ba tsire kawai sai harjaji ko sallama ba zai ba ya harare ku kawai sai zari tsinke kamar goma na tsire sai gaba sata ya yi amma sai a ce ai wannan ya ya kai matsayin musuli haramun yake ci amma sai a ce ai su komi halal ne gare su don haka wani fitsararre da ya rasu a kano jama'a rana tsaka da la'asar sakaliya ana cikin yin tafsiri kawai sai gashi ya fito da waina yana ci a hannu duk sai masu kallon tafsiri sai hankalinsu ya tashi lafiya shehi baya azumi ne to da yake abin duk 419 ne sai shi mai tafsirin sai ya tsaya sai ya ce to kar ku ga shehi ya fito daga ɗaki yana cin gurasa daga nan ɗaki ɗin ya tafi madina ne can ya sha ruwa kun san su sun sha ruwa a can to shine su sun sha ruwa shine nan ya ɗan leko a gaisa kawai wallahi shine nake hira da wani mai sarauta cikin su yake cewa wallahi malam iyayenmu da kansu sun san waɗannan mutanen ƙarya suke yi yace iyayensu da ke sarauta sun san waɗannan malaman ƙarya suke yi sai na ce ban yadda ba sai ce wallahi sun san ƙarya suke yi ya ce amma abin da yake faruwa haƙiƙani shi ne su iyayenmu da ke sarautar gargajiya ba sa son gyara ku kuma kuna son ai gyara don haka tafiyar ku da su ba za ta yi ɗaya ba waɗancan kuma ba sa son ai gyara don haka suka bi su suka shantake amma sun san ƙarya suke sai tashi sai kira min yashi ya ce ba shi labarin in ana karatun 'ya'yan gidanmu sun zauna mai suke cewa ta so ƙewaye yaran gidan ake lallai su zo 'ya'yan sarauta ne su zo su ji irin wannan tamsiri da ake kawai in suka zauna a inda aka aje su suna zaune kawai ana karatun sai su rinka gizo koki gizo koki kawai sun mai da karatun ya ce ta baka labari ya ce abin da 'yan gidanmu suke kenan ya ce da mu da iyayenmu duk mun san cewa shirme suke amma kawai iyayenmu ba su fatan ai gyara ne na haka sai suka ɗauke su a matsayin malamansu ka a ce ba su da malamai ko kuma za ku yi ta matsala da su saboda kawai kuna son ai gyara su kuma ba su shirya ai gyara ba bara muka yi wannan maganar dan wani kasaitaccen sarki ne Allah ya kiyaye قال سيتي وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أو قطع أهل الجور هو الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم أبو هريرة أبن da yake nufi da yace da an yanke wannan makoshi nawa karka ɗauka wai yana nufin mutanen kirki in suka ji hadisan yana nufin sarakuna azzalumai za su ainihin wato ji wannan magana to lallai za su ce kenan wato yana aibanta aikinsu yana kuma ainihin batar da su yana nuna cewa akan bata suke su ne abu hurora yake cewa za su yanke mishi wuya din wa yu'ayyidu zalika anna al-ahadith al-maktuba law kanat min al-ahkam al ko al-maktuba law kanat min al-ahkam shar'iyya ma wasi'ahu kitmanuha ai hadisan da abu hurora yake cewa suna can a rubuce domin waɗannan hadisan jama'a akwai wata rana da abu hurora ya kira wani ya ce mishi zo ka ga akwai wasu hadisai rubutattu a wurina ba shi ne rubuta ba ya sa an rubuta mishi su ne ya adana su ya aje shi ne ibn hajar yake ishara waɗannan hadisan da abu huraira ya rubuta su ya adana su da a ce hadisai ne da ke magana haram da halal na shari'a ai da abu huraira ba zai yi ya koye su ba me yasa lima zakarahu fil hadith al awwal min al ayati dalla ala dhammi man katama al ilma saboda shi da kanshi ai a karatu hadisin baya da muka karanto na farko ya kawo ayar da take nuni ga hadarin wanda ya boye ilimi wa qala ghayruhu wani malamin kuma banda al-imam ibn al-munir yace yahtamilu an yakuna arada ma'a sinf al-madhkur ma yata'allaqu bi ashraq as-sa'a wa taghyir al-ahwali wal malahim fi akhir az-zaman eh hadisan da Abu Huraira bai fito ya bayyana ba suna daukan wannan ma'ana hadisan da annabi ya faɗi halayen sarakuna da sauransu sannan sai kuma shi wannan malamin ya ce da kuma ƙari akan hadisan da suka yi magana akan alamomin tashin alkiyama da kuma irin juyin juya hali da duniya za ta samu kanta da rigingimu da za su faru a ƙarshen duniya fayyankiru zalika mallam ya alifuhu wanda bai saba jin irin waɗannan hadisan ba abu huraira za a yi musu daga gare shi to sai ga waɗannan irin hadisan ba su ne ake bazawa a cikin talakawa ba ma'ana waɗannan hadisai ne waɗanda mutane na musamman ake karantawa sai ce wa ya'taridu alaihi man la shu'ura lahu bihi wanda bai san irin waɗannan hadisai bai zo ne mai musu ka ji fassarar wannan kenan Abu Huraira ba ɓoye waye ba ko waɗannan hadisan bai baza su bane kamar yadda da lafazin shi yace falau basastu da na baza su kamar yadda na baza sauran ashe su ma ya karantar da su inna ma bai baza su bane kuma inda zaka gane haka su ne akwai hadisai waɗanda suke magana akan zaluncin shugabanni abu hurera ya ruwaito su da dama an ruwaito su ta hanya abu hurera kenan ya karantar da wasu mutane amma ba irin karantarwa da yake ta gaba ɗaya ba haka jama'a mun fahimci wannan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan hadisai dai mala ya kawo su ne ba don komi ba sai don bayani dangane da muhimmancin haddar ilimi to tun karatun da ya gabata nake ta ce muku akwai wani tsari game da hadda ta ilimi akwai wani tsari game da hadda ta ilimi sai mun gama karanta wannan babi da za mu tattauna a yanzu insha Allah sai mu zo mu dan tattauna abin da malam zai nuna mana akan haka insha Allah yace babul insati lil ulama'i babin da ke bayani akan saurarawa malamai idan malamai suna jawabi ko suna karatu ko wa'azi ko tafsiri ko fatawa sai a saurara kada a rinka hayaniya saboda in abin bai da muhimmanci a gare ka yana da muhimmanci ga wani ko kun fahimta da yake ana babin ilimi ne shi yasa aka kawo wannan ma'ana yana daga cikin madabin ilimi shine saurara masu karantar da ilimi din قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع استمسك الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وانا حديث الامام البخاري يا سامو شتهن صحابي جرير دان عبد الله البجلي wannan hadisin yana daga cikin hadisan da annabi ya faɗe su a ƙarshen rayuwar shi kenan domin shi jariru yana daga cikin mutanen da sun musulunta a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam jariru ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lahu fi hajjatul wada a hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi istansitin nasa ka ce wa mutane su yi shiru su saurara ka sa mutane su yi shiru ma'ana annabi zai wani jawabi ne mutane kuma kaga lokacin aikin hajji kayaya kayaya kayaya ga annabi ya ɗibi jama'a an tafi dubunnan mutane to ka ce jama'a su yi shiru zan yi wa'azi zan yi jawabi da jama'a suka yi shuru kenan faƙala sai annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffara kar ku koma kafirai bayana ma'ana kada bayan na rasu ku koma ku zama kafirai me annabi yake nufi da kafirci anan kufurin duna kufri shine butulci ina ma'anar wannan shine ku ɗauki ɗabi'a irin ta kafirai wata irin ɗabi'a ya burbu ba'adukum riqaba ba'adun sashin ku su rinka sa makami suna datsan wuyan sashi suna kashe juna in musulmi suka koma suna kashe juna to sun ɗauko aikin kafirai kenan ina fata an gane wannan hadisi kamar yadda muka ji shi anan al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi insha Allahu anan gaba a wurare guda uku wuri na farko shine lamba ta 1443 wuri na biyu lamba ta 6475 wuri na uku shine lamba ta 6669 ashahid a cikin wannan hadisi shine istansitin nasa ka sa mutane ka nemi mutane su yi shiru jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to ni kuma ina ƙarin fahimtar wani abu wanda ƙarin fahimta ne ta zo min a cikin wannan ainihin babi ko cikin wannan hadisi shine na daga cikin abubuwan da ake nema a jimillar rayuwar mutane shine saurarawa malamansu ina ma'anar haka duk abin da za ku yi ku je ku nemi menene malaman ku ba su ce duk abin da ya taso ku saurari menene malamai ba su ce to anan su kuma malamai haƙƙinsu shine lallai su faɗi abin da yake daidai ne an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine sai malai yake cewa wal ma'ana la taf'alu fi'lal kuffari fatushabbihuhum fi hali fi halati قتل بعضهم بعضا kafirai ne suke kashe junansu karanta suratul rum suratul rum ta bada labarin yakin da kafirai suka yi da kafirai ko to ɗabi'ar kafirai ce haka ake a jahiliya waɗannan su kashe waɗannan waɗannan su kashe waɗannan sai annabi yake tsawatarwa musulmi kar su koma haka sai yake cewa wa sayati baqiyatul kalami alaihi fi kitabil fitani insha Allah ta'ala sauran bayanin wannan hadisi zai zo a cikin kitabul fitan da ikon Allah abin da yanzu ake so a cire maka a cikin hadisin shine yana daga cikin ladabin ilimi mai saurara malamai qala ibn battal wani babban malami mai suna ibnu battalib ma'ana malam dan gwarzo kenan ko battal yace fihi anna al-insata lil ulama'i lazimun lil muta'allimina wannan hadisi yana nuna cewa dole ne masu koyon ilimi su rinka saurarawa malamai masu karantar da ilimi li'anna al-ulama'a warasatul anbiya'i saboda su ainihin malamai su ne magada annabawa sai ce ka annahu arada bi hadha munasabata tarjama lil hadisi babin da bukhari ya kafa ai kamar shi ma yana ishara zuwa ga haka ne dan bukhari ya ce al insatu lil ulama'i a saurara malamai amma da ya kawo hadisin kuma sai kawo hadisin a saurara wa annabi saboda me saboda su malamai su ne magada annabawa din yadda ake saurara annabawan suna jawabi sai a saurara malamai in suna jawabi tunda abin da annabawan suka faɗa shi ne malaman suke maimaitawa sai ce wa zalika annal khutbatal mazkura kanat fi hajjatil wada ai wannan huɗuba wadda aka ambata ta faru ne a ainihin hajjatul wada wal jam'u kasirun jiddan jama'a kuwa sun taru masu ɗimbin yawa wa kana jitima'uhum li ramyil jimar wa ghairu zalika min umuril hajji idda suke taruwa wurin jifan shedan da kuma wurin sauran al'amuran hajji wuri ne da ake taruwa da yawa kuma a ko ina jama'a ya kamata a gane wannan musamman malamai masu zuwa aikin hajji domin su yi wa'azi ya kamata a gane cewa ko ina da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu kanshi sai ya samu kanshi a ɗayan hali zuwa aikin hajji ko dai wa'azi ko fatawa ya kamata a gane wannan annabi ba zuwa yake aikin hajji sai koma kuma sai zauna ba ko kuma sai koma hotel sai zaman shi ba ruwan shi a bar jahilai su ta karakamna da jahilci jama'a a cikin jahilan za a shiga a zauna ai ruwa ai tsaki kuma tunda an san ba su sani ba domin aikin hajji jama'a na daga cikin ibadojin da malamai ma da ba su taɓa zuwa ba in suka je jama'a komawa suke da su da wanda bai san komai ba duk ɗaya ne so nawa na baku labarin wani malami wanda jagoranci ya wa alhazai wajen mutum saba'in aka je sai ran da aka gama aikin hajjin gaba ɗaya shine an yi jifa na ƙarshe sai kira ne yake cewa ala gafata malam ina jamratul aqaba ne na ce ga ta nan to wacce ce kuma jamratul kubra na ce ita ce dai sai shiru ya ce to ina bishiyar da jabiru yake faɗi cewa kusa da ita na ce ala gafata mala ai abin ya daɗe yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma kana ga wurin da gidan sama da na ƙasa ai an tsara bishiya ko ce eh to haka ne a nan malami ne ya daɗe yana karantarwa dattijo ne yana ta karanta amma bai taɓa zuwa aikin hajjin ba amma ya karanta cewa jamratul aqaba ya kuma karanta jamratul kubra to kuma ya karanta cewa kusa da ita jamratul aqaba din nan akwai bishiya to me yasa aka ce mata jamratul aqaba ma'ana wurin jifa al'aqaba ta ƙarshe in ka taho daga mina za ka samu sugura ƙarama wusta ta tsakiya sannan waccan sai aka ce mata kubra babba tunda ta farko an ce mata ƙarama ta biyu an ce mata ta tsakiya to ta ƙarshe sai aka ce mata babba to shine sai a ce mata babba shine kubra ko kuma a ce mata akaba ta ƙarshe na ce kaji dalili bishiya kuma an sare ta na ce don ka ganin ai sama da ƙasa da sama ne gaba to yanzu in ya zama wannan malamin fa ma'ana kan jirgi ne guda wanda yake ɗiba da tarabai wajen mutum saba'in ne a bayan shi ya jawo su aka zo aka yi aikin hajji bayan an gama sannan yake wannan tambayar me kake tunani game da fasinjojin shi jama'a kun gane shi yasa gaskiya saboda Allah akwai wani rubutu yana nan sai na gama yin shi ne tukuna saboda ina tsoron da zan ainihin gabatar muku da bayanai da nace akan matsalolin aikin hajji da shawarwari da za mu bayar da gyara ina son rubutun ya tafi zuwa gare ku ku jama'a da kuma zuwa ga hukumomin da za mu baiwa shawara kuma tun a can Saudi Arabia na yi ta faɗin wannan magana har jami'an alhazai na wasu jihohi da suka jiyo suka taho suka ce don Allah sadda duk za a yi wannan a gayyace su wato mas'alar aikin hajji jama'a in ana son a samu gyara a kanta gyara a kanta ya fi komai sauƙi domin mas'alar ba ta yau da kullum ba ce balle a ka san cefa ne ma abin da yasa yake rikidewa sai an yi girki da safe sai an yi da rana sai an yi da daddare shine sai ga duk gidan ya rikice inda a cin aka yi cefane kwaya ɗaya aka yi girki kwaya ɗaya a wata sai kaga gidan a natse kuma kowa a natse haka ne ko ba haka ba to amma hajjin nan tunda so ɗaya ce a shekara za a iya tarkar duk matsalolin hajjin sannan malaman da za su karantar a aikin hajji jama'a tattalin su ake yi wato kurakuran da suke faruwa shine hukumar alhazai ce za ka same ta ta jiha guda gaba ɗaya cikin su ba malami duk cikin hukumar alhazai ta jiha sai ka samu ba malami sai lokacin da aka taho za a tafi aikin hajji sai a ɗibi kujeru sai a baiwa wasu malamai sai a ce su zo za su yi wa'azi sai ka ga yana wa'azin bai san wuraren ba don haka sai rinka ɗaukar gaba yana da da ita baya sai ya ce sai an wuce kano sannan a zo abuja sannan sai a shiga zaria misali kai da ka san wurin haka zaka ji yana wannan soki burutsun ko kun fahimci wannan mutumin da ya taho daga borno ya ce to in ya wuce Kano sannan zai shigo garin Abuja daga Abuja kuma sai ya shiga Zaria to in ka ji wannan me zaka ce to irin wannan zaka ji suna wa'azin in ka je ka ce akramaka Allah ba haka bane fa abin sai ya ce abto yaya ne sai ga ya rufe haƙiƙani jama'a akwai wani malami wanda na san ku da yawanci kun san shi ta hanyar littafin shi a Sheikh Abdullahi Ibn Abdulrahman Alu Bassam wanda ya sharhin Umdatul Ahkam ya sharhin Bulugul Maram shine a lokacin nan yake ce mana yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yana ɗiban waɗannan matasa ne ya je da su waɗannan mashairul muqaddasa wuraren ibadoji kafin ranar ibadar ya je ya nunnuna musu ya kokkoya musu ya nuna musu yadda ake yi ranar aikin hajjin sai a tafi su waɗannan suke taya shi jagorancin jama'a ma'ana sai a ɗibi mutane sai a je da su mina sai a ce to kun ga wannan dutsen eh to wannan dutsen iyakar shi shine ya raba makka da mina kun ga ta nan sashin kun ga ta nan sashin to kun ga ta nan sashin kuma wannan dutsen to shine ake kira dutsen kaza wato dutsen muzdalifa shi kuma wannan dutsen shine ya raba kaza da kaza ma'ana shine ya raba mina da muzdalifa da da da, da arafa to kun ga nan shine ainihin arafa kun ga wannan shi ake kira wadil muhassir nan ne Allah ya tara giwaye kun ga giwayen kun ga ta inda suka taho kun ga Yaman nan da suka taho suka biyo ta Arafa suna isowa Muzdalifa sai Allah ya tare su to kun ga wannan ramin to daga nan ne ba su samu shiga garin sai duk ai bayani matasa suka san wannan to ranar da aka taho aikin haji sai zama suna bayanai akan ilimi wannan malamin jama'a shine ya rinka daukar mu lokacin a mota yana da raha lokacin sai ya ce zan kai ku Balash ba kokobo sai a yi raha haka sai ɗibi ɗalibai haka hatta juhufa ina juhufa ina rabih ina kaza duk haka ya rinka kewa da mu sai zan mun san waɗannan abubuwa a bisa basira walillahi alhamd to yanzu abin da ya kamata da a ce muna da hali shine in za a tafi aikin hajji sai a ɗibi matasa kamar guda ɗari waɗanda ɗari fa sun yi kaɗan domin ɗari ana son za su yi jagorancin wajen mutum dubu goma sai a ɗibe su sai a tafi da su sai a ce ɗiban farko su za a fara tafiya da su a je a nuna musu waɗannan wurare tun wuraren suna fili ba jama'a su san yadda wuraren suke don haka zo sai a ce wane e an baka mutum hamsin kai jagorancin su zuwa kaza wane e an baka mutum kaza wane e sai ka ga abin yana yiwuwa a natse haka mutanen ƙasar indonesia suke yi to amma sai a kira babban malami bana aka bashi kujera shi ma bai taba zuwa ba sai a ce to ala gafata mala ayi waɗannan mutane wa'azi to shine ya zo yana wa'azin sai kai ta ji ba wai wa'azi ne bai iya ba amma wa'azi akan aikin hajji nan ne matsala domin yana da alaka akan wurare ne wani zai mini jayayya akan cewa ai arafa ai harami ce nace ba wanda ya taba cewa arafa harami ce da arafa da garin ku duk ɗaya ne wurin yin arafa ba cikin harami bace ba cikin makka bace ba cikin harami bace dan haka in za su yi kisan kai tun a jahiliya sai su kai mutum arafa tunda ba sa kisa a cikin harami sai ni ce amma so nawa ka taba zuwa aikin hajji yace bana sai ni ce to ina ka karanta wannan yace to amma ba harami bace ya ake zuwa ainihin ake daukan ake ake hawan arafa a wurin nace wannan ba hujja bace miƙatin kama da kake zuwa ai ba harami bane yace a to to haka ne to kaga kawai da da kane yake jayayya to amma me ya kai shi jayayyar izza cewa shi fa a Najeriya babban malami na amma bai taba zuwa hajjin ba kuma saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a abubuwan da nake so in faɗi shine annabi duk inda aka je yana samun kan sha ɗayan hali biyu ko dai ya tsaya don wa'azi a wurin ko kuma ya tsaya don fatawa zaka zo ka samu waɗannan bayanan a nan gaba a wurin aikin hajji ko ina ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi da kanshi ne ya kirkiro bari ya wa'azi a wurin ko kuma jama'a suka tsaye da shi su nemi shi tambaya ya manzo Allah ban yi kaza ba yaya zan yi kaza yaya zan yi kaza ko kuma shi da kanshi to wannan hutuba ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hutubar a ina yayi ta yayi ta ne ainihin wato a wurin aikin hajji wurin hajjatul wada a inda yake duban mutane sun taru da yawa wa qad qala lahum dama ya ce da su ku zo an nima na ku aikin hajjin ku kwaikwaye shi daga gare ni kama sabata fi sahihi muslim kama yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim sai ce falamma kana khutabuhum falamma khatabahum liyu'allimahum nasaba an ya'murahum bil insat to da yake annabi zai musu hudu ba ne dan ya karantar da su shi yasa ya umarce su da saurarawa ma'ana kenan duk inda mai karatu yake yana son me yana son saurarawa wa qad waqa'a at-tafriqu bayna al-insat wal istima' fi qawlihi ta'ala wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu malamai suka ce to akwai bambanci tsakanin ji da saurare wa ma'anahuma mukhtalifun ma'anarsu ma ba ɗaya bace fal insatu huwa sukut in aka ce insat shine yin shiru wa huwa yahsulu mimman yastami'u wannan na iya faruwa ga wanda yake ji wa mimman la yastami'u da kuma wanda baya ji ka an yakuna mufakkiran fi amrin akhar yana wani tunanin daban kuma yana ji ko yana wani tunanin daban yana ainihin saurarawa ma'ana yana wani abin daban kuma kunnen shi yana aikin ɗauko mishi wata magana haka tana iya faruwa sai ce wa kazalikal istima haka nan kuma ainihin saurarawa kad yakunu ma'a sukut shi ma zai iya zama tare da yin shiru wa kad yakunu ma'a nutqi bi kalamin akhar kuma zai iya yiwa mutum ya saurara din yana sauraron ka amma yana wata magana daban yana kirga kuɗi ɗaya biyu uku sai ka ce to barin bari ka zama sai ce a ci gaba da magana ka ina jin ka biyar shida bakwai takwas tara misali kuma yana jin ka ina fata an gane to sai yake cewa bi kalamin akhar la yashtaghilu an-natiq bihi an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u minhu sai zama shi wanda ainihin wato yake waccan maganar kenan yana wannan maganar daban kuma yana sauraron wata bai shagaltu ainihin daga waccan da yake saurare ba yana jinta kuma yana yin wannan wa qad qala sufyan as-sauri wa ghayruhu imam sufyan as-sauri da shi da wani malamin suka ce awwalul ilmi al-istima' to wannan shine magana da nake ta ishara jama'a farkon matakin ilimi shine kasa kunne summal insat sannan saurarawa summal hifz sannan haddacewa summal amal sannan aikatawa summan nashar sannan yadawa kun ji matakan ilimi ka je ka yi shuru ka saurari malamai to sai fahimta ta zo sai ka haddace sannan sai ka yi aiki jama'a salaf har ma ba su zuwa ɗaukan ƙarin karatu sai sun aiki da wanda suke da shi imam ahmad bin hanbali ya karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa an yi mai kaho ya ba wa mai kaho kaza imam ahmad lafiya shi kalau shi ma ya kira aka yi mishi kaho ya ba da waɗannan kuɗi ya ce saboda ya karanta hadisi ya kamata ya aiki da shi shine suka ce zakka ilimi shine aiki da shi da haka kun ji malamai ma ashe suna da nasu babin a zakka to bayan aiki kuma fa summan nashru sannan sai yaɗawa yauwa to muhallin shahid da muke so nan mu kawo a nan shine maganar cewa ashe matakan hadda kyakkyawa ita ce in baka saurari abu da kyau ba me zai faru sai ka haddace shi ba daidai ba kun san shi ne gyaran da malam bakar gumewa duk malaman najeriya gaba ɗaya ba zai karatun lahallari ba hatta ya hadiyanillahu ko hatta ya hadiniyallahu duk ba daidai suke jan bakin ma tukuna kafin a kai fassarar hatta ya hadi niyallahu ko hatta ya hadiya nillahu wanne ne daidai hatta ya hadiya nillahu wala ya kula hatta ya hadiyanillahu ba daidai ba ne mutum yana jin wa'azi ya ki aiki da shi ya ce ai sai Allah ya shiryar da ni a'a tun da ya ji wa'azin shirya ta zo to amma me suke karantawa sai su karanta hatta ya hadiya hatta ya hadiniyallahu sai malam Abubakar gumi ya ce ba daidai ba ne sai kaya kaya kaya kaya kamar an tsogale musu hula sai kuma suka je suka duba sai suka ga haka ne to da suka fahimci wannan sai ce to kun fahimci wannan eh to akwai wata fassara ma a halari ba daidai kuke yin ta ba yawwa ai haka ake gyara a hankali a hankali ake jefa shi yanzu nan an gyara musu sun ja sun je sun tabbatar to yanzu sun gamsu ko jan bakin tukuna to sai fassara yake cewa idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha fa in iltabasat ghusila thawb kulluhu sai suke cewa idan najasa ta ayyanu sai a wanke inda ta ayyanu ina fasara da ake fasara ne a zaure fa in iltabasat idan ta fantsama ghusila thawb kulluhu sai a wanke tufafin sai mala yace ba daidai bane idza ta'ayyanatin najasatu idan aka ga najasa ta ayyana an ganta bil'ain ga ta an ganta ka ga najasa a rigarka sai ce husila mahalluha sai a wanke wurin najasar ba wai riga za a wanke duka ba tunda an ga wurinta fa inil tabasat idan kuwa najasar ta saje tare da tufafin aka kasa gane ina take a hannun hagu ne ko a hannun dama a kirji ne ko a ƙasa to a wanke rigar gaba ɗaya shine iltibas to me ya kai su ga wancan kuskuren shine al'ajalatu gaggawa wajen ɗaukar karatu da rashin saurara wa malamai shi ke sa ka ja baƙin ba daidai ba fassarar ma ka yi ta ba daidai ba shi yasa abin da ake so in ka zo ɗaukan karatu ka natsu da kyau in ka natsu da kyau ka ji abu to sai ka ga ka haddace shi da kyau to in ka je ba da shi shine sai ya faru da kyau duk wanda ya karanta electric electronics engineering ya san wata matsala mai ban dariya da ta faru injiniyan da ya kirkiro lantarki jama'a shi ya kirkiro lantarkin amma a abin da lokacin ba jami'a ake da ita ba karatu ne yake yi ya dan ɗauko abin da ya ɗauko physics kaza kaza ya kuma yi nashi binciken ya ɗora a ƙarƙashin haka sai ya kirkiro abin da malaman shi ma ba sani ba shine wutar lantarki to sai malamai sai suka ce to za su taru su rinka bashi lacca akan kuma yadda zai iya gano principles ka'idojin da za a bi wutar lantarki kuma karfe kisa dan bayan an gano ta kuma sai ta zama matsala ga ta an gano ta amma da ka rungume ta kuma sai ta kashe ka kuma haka bane to da aka zo bashi wannan lacca akan surrorin kuma wato su sun fahimci shi Allah ya mai baiwar gini development in aka bashi ilimin shi sai je dora akan abin da aka bashi sai gano abin da malaman shi basu gano ba to shine sai suka ce yazo kuma su bashi wani ƙarin ilimin akan yadda ya za a yi a gano yadda ba za ta yi kisa ba to nan sai izza ta shige shi ai shi kuma yanzu shi ma shi ne na haka da aka zo ana bayi sai bai bada kunne sosai ba ko kun fahimta to sai ya ɗibi abin sama sama da ya tafi zai ɗabbaƙa su shine zai rungumo ya sai ta kashe shi yasa a wannan fagen ba wanda ya sake cewa zai wannan binciken sai ko ya haƙura yasa kaga har yanzu wutar lantarki take kisa in ba haka ba duk hatsabibancin bature ai in ya gano abu ya gano hadarin shi sai ya ce ai maganin hadarin amma me yasa game da wutar lantarki suka yafe mata ta kashe mutane sai dai a ce kawai kai hankali sai a sa maka hoton kwarangwal da hannu haka to ja baya in ba haka ba za ka zama haka shi ne insat ana so ana koyar da kai abu wato bari ku ji yadda ilimi yake zama ko ka san abin ana zo an haka zo ana karantar da kai kai shuru kamar baka san shi ba kai shuru kamar baka san shi ba ƙarshen ta wanda yake gaya maka yana da wata ƙarin fahimta akan abin da ka sani din wanda yake bayani a cikin abin da yake bayani sai ka ji wannan fahimtar ta zo sai ka karu amma galibi mutane yanzu da ka galibi kamar yan islamiyya suke ka san Allah ya haɗa ka da yaran islamiyya a ku kuma kai limami ne kana jan ƙananan surori to ka haɗu da matsala kana jan walfajiri duk masallacin sai su ɗauka 'yan islamiyya tunda su ma sun kai nan eh in ka zo za ka yi limancin sallah asuba kana jan walfajiri duk sai ka ji su ma sun- tare da kai ba su rinka suka je gida sai su ce sun iya karatun da liman yake yi don haka ba za su bar shi shi kadai ba to mutane da dama yanzu da wani ya zo ya fara maka tambaya ka fara mai bayani sai ce ya sani ko kuma ya ce amma wanda yake da wayo a cikin ilimi shine abin da ya sani in ya ji ana magana a kai sai kasa kunne da kyau sai ji wannan din da ya ya zo da wata fahimta shine magana da sayyidina ali yake magana a ran nan da yake cewa ba mu da wani abu sai littafin Allah sai fahimta da Allah yake baiwa mutum in ba dan fahimta da Allah yake ba mutum ba menene fa'idar da ya sa sahihul bukhari din nan da kake gani ibnu hajirin gashi ya shahara a wajen fassarar shi amma yana ɗibowa daga manya-manyan malamai waɗanda suka yi fassarar buhari kafin shi shine duk da fahimtar shi yana da wata fahimta suna da wata fahimta wadda bai same ta ba ko kun fahimta jama'a saboda haka zaka ga bulugul maram sharhi nawa yake da su risala sharhi nawa take da tafsiri tafsirin qur'ani guda nawa ake da su ka saurara da kyau in ba dan baranka da ma da malaman ƙasar mu suka shiga da watan azumi ba in ana tafsirin azumi din nan za a sa malamai hamsin ba shi ne matsalar ba don in aka sa in dai da tafsirin kowa zai tsaya sai ka ji ka karu da wani abu akan wannan ayar alif lam mim wadda wani bai kawo maka ba sai ka waye gari kai da kake sauraron su ka tattaro abin da yake gaba daya na fahimtoci ne masu alheri a ciki amma da suka sa baranka da mane sai zama kuma ƙarshe ruɗa mutane suke madadin tafsirin Allah ya gyara al'amarinmu shi ne sai malam yake cewa wa anil asma'i babban malami al-asma'i malami ne na harshen larabci ya ce taqdimul insati alal istima' da Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu to amma shi al-asma'i yana cewa gabatar da al-insat alal istima to yana sharhin wannan magana kenan to an gabatar da shi ne wato ko a'a wa anil asma'i taqdimul insat alal istima shi ko al-asma'i yana cewa ne insat ake gabatarwa akan istima insat shine me kai shiru al-istima fa ka saurari abin akwai abin da ka yi shiru din amma ba shi kake saurare ba Allah ya sa ka karanta wani littafi wani ne cikin 'ya'yan Dr. Abubakar Imam ya yi shi mewa ko kun san shi kamar din ne ko ya rasu ko Allahu akbar Allah ya gafarta mishi ya kawo wata kissa mai bunsuru ko kun san kissa mai bunsuru malami ne wai yake wa'azi yana da gemu shine wani mutum shi kuma yana da kuɗi baya zakka baya alheri baya kaza duk al- alheri baya yi haka rasa yadda za a yi to rannan sai suka ga wani babban malami mai gemu yana wa'azi wanda kai wannan in baba ya ji wa'azin malamin nan zai yi imani wannan zai rinka zakka zai rinka sadaka zai rinka zumunci zai rinka alheri sai suka je suka ɗauko malami suka zo suka kawo shi ala gafata mala a zo a yi mana wa'azi akan zakka sadar da zumunci kyautata talaka kaza kaza mala ya zo yana ta wa'azi yana ta wa'azi sai suka ga baban ya sun kuyi da kai can sai su ga ya dan daga kai haka ya kalli malam ya kalli gemu sai suka ga baban ya fara kwalla sai suka alhamdulillah alhamdulillah baba ya dauki hannu kenan ah wa'azi yayi kyau shi kenan da aka gama malami ya tafi suka bashi sadaka to baba ya wa'azi ya ce ka ai wa'azin ya ai wa'azi ai ni shirin nan da kuka gana in na dan daga kai na kalla to wani bunsuru nawa da ya taba bata mai gemu shine na kalli gemu malamin nan sai in tuna wato shiru din da ba ta sauraron wa'azin ba ce to mahallin shahid kenan shi ne ake cewa wa'azin mai bunsuru wato so da dama za ka yi shiru amma sai kaga dama za ka ji abin da ake cewa ka duba tsohon nan wato duk shirun da ya natsu ‘ya'ya suna ganin ashe duk ayoyin nan da hadisai suna shiga ashe shi ya ɗaga kai ya kalli gemun nan sai sun kuyi da kai sai ya kwalla ashe bunsuru shi ke tunawa gemun bunsuru ya yi kama da na malamin kaga duk wa'azin da ayoyin gaba ɗaya ba su shige shi ba don haka Allah yake cewa ana karatu alkur'ani ka yi shiru kuma ka saurara ba ka ba sai ta maka tafsirin mai bunsuru Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa eh, ko وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين to kaji wani babban malami kuma al'imamu ainihin wato mutarrif shi ko cewa yake yin shiru daga idanuwa ne in kana son ka gano mutum na sauraron ka yi shiru to kalli idanuwan shi ina ma'anar wannan faqala lahu ibn uyayna wa ma nadri kayfa zalika to mu ya zamu mu gane wannan magana da kake faɗi qala sai yace idza haddasta rajulan falam yanzur ilayka lam yakun munsitan in kana ba mutum labari wai bai kalli idanuwan ka ba to ba sauraron ka yake ba wato in ya shiru to ya yi shiru ne amma can duniya yake tunani kai kuma ya baka da dungumin kai da ya miko maka in ta hafi mala ya ce wa haza mahmulun alal galib wannan fa yana nufin a galibi ne ba lallai ya zama haka ba wani zai sun kuyi da kan amma yana yana sauraron ka ina fata an gane wallahu alam ibn hajar yace Allah shi fi sanin ne to yawwa kaga ga makafi makahun sai ga ya aje kan haka daga le haka to ya bada kunnan kenan ai da haka ne imam malik ya ce ai limancin makaho kuma ya fi na mai ido imam malik kenan wai makaho in yi limanci ya ce ya fi na mai ido ya ce dama shi duk wata haramun bai kalla ba ya ce sannan yanzu da ya tsaya nan kuma ba inda yake kallo ba abin da ke ɗaukar hankalin shi tunanin Allah yake kawai don haka imam malik ya ce limancin makaho babu ma yustahabbu lil alimi إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله babin da ke bayani akan cewa ana so ga malami in aka tambaye shi aka ce ala gafarta malam a cikin mutane ko a duniya waye fi kowa ilimi ko da malam ya fahimci cewa jama'a suna ingiza shi ne to ya danganta ilimi zuwa ga Allah kada ya ce a yonni da ke karantar da ku ai dan nafi kowa ilimi ne dan haka kuka zo wurina a'a kada ya haka an fahimta jama'a jama'a waccan maganar tare da cewa mala ya ce za mu zo mu tattauna ta in an zo babin da ke magana akan fitina da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran ko in ba ku manta ba a jiya a wa'azina ne muku wani alkawari shine na so in cika muku wannan alkawarin jama'a na cewa zan zo muku da wani littafi wanda za ku iya zuwa ku yi photostat din shi wanda yake magana akan irin kashe musulmi da 'yan shi'a suka yi ga wannan littafin shammul awarid fi zammin rawafil gashi shammul awarid fi zammin rawafil talifu sheikh al'allama ali ibn sultan muhammad al-qari المتوفى سنة واحد أربع أربعة عشر بعد الألف يا رسول هجرتنا دا دبو دا شاهدو in ka lissafa shekara shi nawa kenan wajen ɗari hudu da ainihin sha shida da rasuwa ya rubuta wannan littafi malam mashhur ya haƙaƙa shi to wannan littafi da na ce zan zo muku da shi ne ku photostat sai da na je na duba ka'imar littafai da na yi oda daga ainihin wannan maɗaba'ar ta addarul asariya din sai na ga wannan yana daga ciki in fact kofi dubu biyu muka yi oda wani mashhur ya gama buga mana su ya tattara mana yanzu kawai muna yana jira ne nan da mako biyu ne muka alkawari cewa za mu haɗu a wani trade fair na littafi wato book fair da za a yi a ƙasar masar za a yi book fair a ƙasar masar in kana da kuɗi sai ka shirya ka tafi 22 ga watan januwari din nan kaga nan da kwana goma to ina fatan zan je wannan book fair hakika tafiyar da ne makon da ya wuce abuja na je wurin ambasadan misra ne wajen samo visa din don dai visa din ta tabbata ina fatan zan je to yanzu haka muna da littafai katan 130 waɗanda na ce mun bashi kuɗi ya buga mana to wannan littafin kofi dubu biyu muke da shi a ciki na haka ba sai kun sha wahala photostat ba insha Allah ta'ala ko da ban samu zuwa ba za a turo littafin insha Allah to wannan littafin mulla aliyu alqari ya ainihin rubuta shi ne saboda irin mazabih kashe musulmi da 'yan shi'a suka yi da irin barnar da suka yi wajen kashe ƙananan yara da makamantansu ya ainihin zauna ya rubuta wannan littafi don ya bayyana abubuwa ne waɗanda ya gani da idon shi ba wai abubuwa ne wanda aka ba shi labari ko kuma ya kwafo su a wani wuri ko ainihin makamantan haka ba don haka haƙiƙanin al'amari wannan littafi yana daga cikin tafan da ya kamata ainihin wato lalle in an zo da shi a yaɗa shi kuma ya yaɗu ko ina ba don komi ba domin abubuwan da ainihin wato muke gaya wa mutane game da 'yan shi'an nan to lallai lallai ne mutane su san cewa wallahi azim abubuwa ne waɗanda hakikatan sun faru duk inda shi'a ta zo to sai fitina sai yaƙi sai bala'o'i masu ɗimbin yawa sun zo gashi da ya ce mawdu'ur risala wa ahammiyatuha wannan littafin akan me yake magana kuma me muhimmancin wannan littafin sai ce mawdu'ur risalatina hadhihi dhammur rawafid wannan littafin namu an rubuta shi ne akan zargin 'yan shi'a wa iqamatul adilla ala takfirihim min alkitabi was sunna da kuma tsayar da dalilai akan cewa 'yan shi'a kafirai ne da dalilan alqur'ani da sunna wa qad wada al mu'allif risalatahu hadhihi fi hukmi sabbi shaykhaini wa ghayrihima min as-sahaba asalatan wannan littafin asali malamin ya rubuta shi ne domin ya bayyana hukuncin zagin abubakar da umar da waɗansu cikin sahabbai tun asali wata farra'a minhu ila zikirin rawafidu zamanihi amma daga nan kuma sai ya ɓige har ya bayyana 'yan shi'an zamanin shi wa baldatihi da kuma 'yan shi'an ƙasarsu wa kaifa staulo alaiha da yadda suka bi ainihin suka mamaye wannan ƙasa wa kaifa amaru shekhahu bi sabbi sahaba da yadda suka ainihin tursasa malamin shi sai da ya zagi sahabbai radiyallahu anhum wa kaifa waqa al-qatl baina ahli sunnati wa shi'a da kuma yadda yaƙi da kashe-kashe ya faru a tsakanin ahli sunna da 'yan shi'a wa ma hiya asbabu zalika da dalilai ainihin akan haka wa bassa al-mu'allif fiha shakwahu min ahli zamanihi umuman wa min talabati al-ilmi wa adami ikhlasihim fihi lillahi subhanahu khususan gashi nan dai bayanai ne waɗanda sai ka karanta wannan littafi za ka yi mamakin Allah ya ruwaito abubuwa ne waɗanda ya gansu da idanuwan shi na fatan mun gane shi yasa na ce malam mashhur ya bani izinin wannan littafi ni kuma in ba da izini ga abdulmajid mujahid abdulhamid mujahid ne wannan na darussalam ta riyadh a fassara littafin da turanci a buga shi a nan darussalam to ya yi min wannan izinin kuma shi ainihin wato abdulmalik abdulmalik mujahid na buga mishi waya ya ce to in dai mashhur ya bada wannan izini to ya bashi a rubuce na ce wannan mai sauƙi ce tun da ni ya bani izini in ya bani a rubuce zan baka za a fassara shi don hatta yan boko ma su karanta su ji menene hakikanin al'amarin waɗannan yan shi'a ne domin kawai sai mutane suna ganin waɗannan al'amarinsu kamar yadda al'amarin wasu sauran ƙungiyoyi suke ne ai kowane musulmi a bashi da dan shi a so yake yi gaba ɗaya sai zama ba kowa sai shi ku je ku ga me yake faruwa a Iran ma za ya jiri li ahli sunnati fi Iran ka karanta www.fnoor.com din nan wannan website din akwai wannan bahasin me yake faruwa ga ahli sunna ne a ainihin ƙasar Iran shine abin da na faɗa muku wai suna ganin sun yi ƙarfi a Sokoto lokacin da suka tashi suka kashe wancan dan mai shiya da zaran sun yi karfi sai su ce to su kashe duk wanda yake ja musu matsala dan me dan su waye gari kawai su ne suke da kalima da haka duk wani munafunci da gwamnati da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suke da wani abu duk in ta tashi sai ta faru a kansu tukuna lokacin ne kuma za a ce to da Allah a nemo mana wane shi masani ne game da su ya zo ba mu shawara ya za a yi na fata an gane lallai ku samu littafin شم العوارض في ذم الروافض إن شاء الله تعالى mafi tsawon lokaci nan da wata ɗaya wata biyu waɗannan littafan za su zo mana daga ƙasar masar kuma a ƙasar masar ma muka sa aka buga su ba ma a can jordan ɗin saboda su yi mana sauƙin isowa ƙasar nan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya ƙure jama'a za mu saurara a nan sai gobe insha allah muke cewa subhanaka